أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الخضري لنا بهذا المحضر والتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ubangiji ya ce yana mai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a kan sha'anin munafukai istaghfir lahum ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka roƙan musu gafara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw la tastaghfir lahum ko ko ka roƙan musu gafara in tastaghfir lahum 70 marratan ko ka roƙan musu Allah gafara har su 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai yi musu gafara ba waɗannan saboda sun riga sun kai sidratul muntaha a wajen kafirci shi Allah ya riga ya san ba imani a cikinsu saboda haka istighfari ba ya amfanin su balan ya gafara Allah lahum Allah ba zai musu gafara ba mutai
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون eh cikin fassarar ayar gaba zalika wancanan ka na Allah ba zai musu gafara ba ko annabi ya roƙan musu gafara su 70 bi annahum kafaru billahi saboda sun kafirce da Allah wa rasulihi sun kafirce da manzon Allah to shi yasa ko ka roƙan musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ga- bai gafarta ayi shirka da shi kafirci kenan waya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u amma yana gafarta duk abin da bai kai kafirci ba ga wanda ya so wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai bari al-mukhallafuna bi maqadihim khilaf rasulillah al-mukhallafuna ma jinkiri an tabuka daga barin zuwa yakin tabuka fariha sun yi farin ciki bi maqadihim da zaman su allazina lam yahduru waqa'ata tabuka farihu biqu'udihim waɗanda ba su je yakin tabuka ba sun yi farin ciki da zaman su na rashin zuwa khilafa rasulillahi sabanin manzon Allah ai ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tahi su ko sun yi zaman su to sun yi farin ciki da zaman su bayan manzon Allah ya tahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim kuma sun ƙi su yi yaƙi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu fi sabilillahi saboda ɗaukaka addinin Allah wa qalu sun kace la tanfiru kada ku hita ila aljihad zuwa ga yaki fil harri a cikin tsananin zahi saboda yakin tabuka ya zo ne lokacin da zahi ya kai suratu kul kace musu naru jahannama wata jahannama a tadda harran ita ta tsananin zahi min tabuka daga tabuka fal aula an yattaquha kenan abin da ya dacewa su tsarci shiga jahannama bitarki takallufi da barin jinkirin zuwa yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam law kanu yafqahuna da sun zamo suna lura ay ya'lamuna suna sani zalika hakan ga ma takhallafu da ba su jinkiri ba da sun san barin zuwa yaƙi tare da annabi a tabuka zai kai su ga uwar zahi ita ce jahannama da ba su guji zahin tabuka ba wanda zai kai su zuwa fada zahin jahannama mutai
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا في داريا قليلا كدم في الدنيا عن الدنيا وليبكوا سيكوكا في الآخرة الآخرة كثيرا من يوى جزاء ينا سكمكو بما كانوا يكسبون دا بندا سكزمو سنا أي كتاوى na munafuci da barin zuwa yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa law ya'lamuna ma alamu da sun san abin da ni sani law ta'lamuna kenan law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da ni sani la dhahikitum qalilan da kun yi dariya kadan wa la bakaitum kathiran da kun yi kuka da yawa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yursilu buka ala ahli an-nari a ranar alkiyama Allah zai aiko zai saka kuka bisa ga 'yan wuta fa yabkuna yabkuna aqaban alafan su yi kuka hukubi hukubi dubbai min as-sinin na shekaru yabkuna suna kuka hatta anna dumu'a ja'alat al-hududa fi hududihim haddai hawaye sun yi musu tsaga bisa ga kumatansu kamar wanda aka wa mutum tsaga baku sun yi kuka hatta anna sufuna law ujriyat fi dumu'ihim lajarat sun yi kuka hawayensu hatta kai inda jiragen ruwa na aiki a lahira da jirage sun yi iyo a cikin hawayen yan wuta yabkuna alfa sana za su yi kuka shekara dubu yaquluna suna cewa nabki la anna almuslimina ma wajadu ma wajadu illa bi bukaihim fid dunya abin da ya samu ka kuka dole mai kuka saboda wannan ni'imar da musulmi sun ka samu a lahira ba wani abu ya same ya sa suka same ta ba sai don kukan da suka yi duniya na tsoron Allah kenan fasaru yakuna alfan fasaru yakuna alfa sanatin sai kafirai su kama kuka har shekara dubu kuma shekara dubu na lahira ba irin namu ba wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udun yini guda kamar shekara dubu to yan sun kai kukan shekara dubu lam yanfa'hum shay'an kukan ba zai amfane su komai ba fa qalu sai suka ce nasbiru to bari mu yi hankuri al muslimuna ma wajadu ma wajadu illa bis sabri ai musulmi duk abin da suka samu nan lahira ba wani abu yasa sun ka same shi ba sai hakuri fal nasbir sai mu yi hankuri fa yasbiruna alfa sanatin kuma sai su yi hankuri har shekara dubu irin na lahira lam yazdad al'amru illa shiddatan al'amarin dai kawai a harkar ta ƙara faɗewa kuka bai yi amfani ba hankulin ma bai yi amfani ba faƙalu sai suka ce sawa'un alaina a da zai ina amsa barna yanzu kan dai duk abin ya koma ina cike ina bai duk dai a da zai ina shin mun yi raki amsa barna ko mun yi hankuri malana min mahis ba mu da wata makarkata daga azaban Allah zalika jazaa'un wafaqan wannan shi as-sakamako wanda a daidai da abin da sun kai Allahu akbar anhum sawa'an alaihim am dartahum am lam tunzirhum Allah ya bada labarin da tun farko yace daidai a am dartahum kai musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minun kamar yadda aya ta zo wa qalu an anfusihim su ma sun taba gaya ma kansu sawa'un alaina aw asa am lam takun min al-wa'izin suka ce duk ɗai ko kai wa'azi ko kakkai wa'azi ba za mu bi ba wala hada khudibu saboda ka an kai an kai magana da su isbiru aw la tasbiru ku yi hankuri ko ka ku yi hankuri sawa'un alaikum daidai bisa gare ku wato al jaza'u min jinsil amal irin wanda sun ka saba wa Allah magana haka Allah ya musu sadde masu azaba wa qalu bi anfusihim sawa'un alaina ajzina am sabarna ma lana min mahis يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم نتوى لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم بنو آدم ما أكلتم منها سمينا yace da dabbobi sun san abin da 'yan adam sun ka sani game da mutuwa dabbobi inda sun san mutuwa wadda mu yan adam muka santa to ma ya mhm, ma akaltum minha saminan da ba ku ci ko dabba guda mai mai mai ba duk kitsen zai yoyi saboda tsoron mutuwa dabbobi kenan da tagalu da sun shagaltu bil mota da mutuwa hatta la tajidu shahamatan fihim habba ku samun kitse cikin su wa antum kuku mutane law ta'lamuna da kun san ma a alamu abinda ni sani ni annabi sallallahu alaihi wasallam la dahikum qalilan da kun yi dariya kadan wa la bakaitum kafiran da kun yi kuka zai yawa kenan sanin mahayi hawa hawa ne mu mun san abin da dabbobi ba su sani ba shi ko annabi ya san abin da ba mu sani ba sallallahu alaihi wasallam annabi shi masanin komai da komai ne allama li rabbi ilmal awwalin wal akhirin wa zadani ilman Allah ya bashi ilimin mutanen farko da na ƙarshe ya ƙara masa wani ilimin da kowa baya da shi da shi to mu tafi
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين fa'in radaka Allahu idan Allah ya maishe ka raddaka min tabuka Allah ya maishe ka daga yakin tabuka ila ta'ifatin minhum zuwa ga wasu jama'a na cikin su mimman takhallafa bil madinati min al munafiqina daga waɗanda sun kai jinkirin zuwa yaki suna madina zanne cikin munafikai to in ka dawo ka iske su fastadanu kalil khuruji sun ka neme ka izinin hita ma aka tare da kai ila gazwatin ukhra zuwa wani yaki na daban bayan an dawo ta buka ba su zo ba da kad dawo aka tashi zuwa wani yaki suka ce ya rasulullahi ya mana izini mu tafi ko kulka ce lahum gare su lan takhruju ma iya abadan ba za ku fita tare da ni ba har abada walan tuqatilu ma iya aduwan kuma ba za ku yaki wani maya wani maki tare da ni ba innakum haqiqatu raditum bil qu'udi kun yarda ku zaɓi zama a wala marratin tun karon farko to fa qa'udu ma al-khalifin ku zauna tare da masu jinkiri al-mutakhallifin masu jinkiri an al-gazwi daga barin yaƙi ku zauna min an-nisa'i na daga matattaki wasu biyani da yara wa gairihim da wani su abinda kuka zaɓa tun farko to Allah ya zaɓa ya zaɓa muku su ya zaɓa muku wannan ku ci gaba da zama tare da masu zama wato Allah ya riga ya gama da su bai da bukatar zuwa yakin su kenan mutai
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
wannan kissar tana da ban mamaki da ban tsoro mun sha karanta ta a wurin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan duk waɗannan abubuwan da muka karanta muna karanta su ne akan munafukan fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun faɗi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai azumi da su ai sallah da su ai komi da su amma fa gabaki ɗaya ne abin cikin zuciyarsu ba su bi annabi sun kai imani da shi ba kuma ba su ne to shi Allah ya sanar da annabi amma annabi saboda bil mu'minin rahufur rahim kuma Allah ya sanya shi mai ruwa asiri bai tona asiri ba to wannan sai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala tusalli kada kai sallah ala ahadin bisa ga mutum daya minhum na daggare su mata wanda ya mutu har abadan har abada sababin nuzul hadhihi al-aya sababin saukar wannan ayar Allah Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul Abdullahi dan Ubayy dan Salula wa kana ra'isal munafiqina ya zama shi shugaban munafikai wa kana tabi'ahu alfun min almunafiqina ya zama cikin mabiyanai a fadar annabi akwai mutum dubu ba da ma kala ma kala bayan ya faɗi abin da ya faɗi fi gazo ta banal musalat a yakin banal musalat kama sai ya fi fi suratul munafiqina kamar da yadda zai zo cikin suratul munafiqina waradu ila madina mariza da suka dawo madina sai ya rashin lahiya shi abdullahi ibn ubayyin marada mautihi rashin lahiya mutuwa ce falamma ittadda bihi almaradu da rashin lahiya ya tsanantu gare hatta ta yatkana alhalaka har ya tabbatar da mutuwa ba aka waladahu abdullahi sai aika ɗane mai suna abdullahi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rajulan salihan amma shi dan naji abdullahi wani mutum ne salihi min min salihi as-sahabati daga salihan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaji Allah ya khurij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy ga Abdullahi ibn Ubayy makiyin annabi har suratu munafiki amma ga ɗansa Abdullahi cikin salihan sahabbai arsalahu ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi ibn ubay ya aiki ɗanai abdullahi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ulli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma annabi yab'athu bi qamisihi ilayya ukaffanu fihi idza mitu ya aiko min da riga tai don a yi min likkafani da ita in nin mutu in ji abdullahi ibn ubay wal yusalli alayya idza mitu kuma ka faɗa mai ina roƙo ne shi min sallah in nin mutu fa akhadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qamisahu manzo Allah ta dauki riga ta wa dafa'ahu lahu yabba abdullahi don akai ma ibnu ubay fa qala sahabatu sahabbai sun kace ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadha thawbuka wannan wato ahin ka ne tu'tihi li aduwillahi zaka ba da shi ga makiyan Allah allazi fa'ala kaza wa kaza wa kaza wanda yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa ƙala kaza wa ƙala kaza kuma ya faɗi kaza ya faɗi kaza duk abin da ya faɗi cikin cin mutuncin annabi ne da musulunci sallallahu alaihi wasallam sun ka tunatar da annabi qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce musu as-sawbu la yanfa'uhu shay'an ai tuhahin bai amfani ne da komi la'anna sharta al-imanu wal mahabbatu saboda abin da asharadin samun rahama da tuhahin nau imani da son annabi imani al'asharɗo al'imanu wal mahabbatu abinda a sharaɗi imani da Allah da kuma son annabi to bai yi imani da Allah ba ko bai son annabi kaga sharaɗi bai cika ba walam ya ta bi sharɗi kuma gashi bai cika sharaɗi ba shi Abdullahi ibn Ubayy amma wannan sahabi ne babba cikin da tijawan sahabbai aha walakin ukafiruhu amma dai zan saka mai ala ala sawbi bisa ga tawahi alladhi khalaqa lil abbas wanda ya taba ba abbas yawma a yau ma'usirar da badarin ran da aka kamo shi a badar abbas ibn abdul muttalib an kamo shi ranar badar ba tuhayi a jikinsa sai abdullahi ibn ubay ya dauki riga sai ya ce ga ta nan yawa annabi kara a suturta babanai tun da abbas wan baban annabi ne kaga kenan kamar yawa annabi buki yawwa to shine annabi ya ce to ga ta nan dai na biya shi buki ne ولما أتاه ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم لأكا كاوما عبد الله بن أبي تهم النبي صلى الله عليه وسلم رده سيما يسي وقال يكشي أحب الثوب الذي يلي جسده ba wanga na sama ba waccan ta ciki singilatin wadda an liƙe ga jikin annabi to ita ne kaso faraja alwaladu ɗani abdullahi ya koma wa ƙala huwa inna ma yuridu sauban da zai yali jasadaka baba na abin da ya kaso tuhahin da an liƙe ga jikinka ya rasulullah فخلع الرسول صلى الله عليه وسلم الثوبة من الله يشير تهايني الذي يلي جسده وانك من ذكينه ودفعه لولده يبعد عن عبد الله بن أبي عبد الله كنا فقال الصحابة سبعين كتير تدفع هذا الثوبة لأدو الله يا رسول الله وانا تهاي ذاك باسو أكيم مكيا الله دسون سيشي قال نعم من الله يشير لا ينفعه شيئا بذي أماني تركوه با kaga kenan dai mahabban nan dole sai akwai ta to warjo an yi sulima alfun kuma ina fatar mutum dubu minar munafiqina na munafukan nan da an baya gare yusulima su musulunta bi sababi hadal kamis saboda wannan riga kaga shi annabi ya san hikimar ba da rigar yana kyakkyawan zaton in suka ga annabi ya ba da rigar ga abdullahi ibn ubayyin tare da kiyayya da da annabi amma annabi bai ki mai rahama ba to za su gane matsala ga abdullahi ibn ubayyin take duk su musulunta saboda haka shi ɗan hikima wa dalika annal munafiqin wannan saboda munafikai kanu taba allahu sun zama masu biyar abdullahi ibn ubayy wa kanu yasma'una aqwalahu sun zama suna jin magana ta fin nabi game da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake game da annabi suna ji wai shahidu na makayi da kuma suna ganin makirce makirce ne fir rasuli sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala ma lan yabqa illa al mautu da yake ba abin da ya rage sau- sau- sai mutuwa ra'auhu yata'allaqu bi qamisin nabi sallallahu alaihi wasallam sai munafikai sun kaga gashi ya komo yana neman ya laƙe gari ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa an yi salli alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya mai sallah ashe kenan za su gane duk abin da yake can baya ƙarya ce don inda gaskiya ne da yanzu sadda ya kai gargara ta mutuwa bai cewa a ba shi riga annabi shi tabarruki da ita kuma ba zai ce annabi shi mai sallah ya tabarruki da annabi ba kenan duk zage-zagen da ya kawo annabi da gangan ne saboda ƙiyayya almunafiquna kullana aslamu munafikai ko duka sun sun ka musulunta ba da mautihi bayan mutuwa Abdullahi ibn Ubayy bi sababi hadhihi al-fi'la saboda wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka annabi ya kowa iya siyasa ya yana rangwame ga mutumin da ya kowa kiyayya garai kuma rangwamen sai ya zama alkhairi ga wanda an kawo rangwamen kuma ya zama alkhairi ga musulunci to falan ma mata lokacin da Abdullahi ibn Ubayy ya mutu kufina fi thawbin nabi sallallahu alaihi wasallam sai an kai mai likafani da rigar nan ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ata bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wa utiya bihi an ka taho da shi ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi dunya mai sallah to nan an kai rigima fa qama annabi manzo Allah ya tsayu sallallahu alaihi wasallam qala lahu umar sayyidina umar yace atusalli ala aduwillahi ya rasulullahi za kawa maƙiyan Allah sallah la tusalli alaihi to ba ka sallah gare shi ala kaza yawma kaza ala kaza yawma kaza fa ala kaza ya ce kaza ranar kaza ya ce kaza ranar kaza ya aikata kaza ranar kaza tusalli alaihi ya rasulullah duk da haka ya rasulullah kai mai sallah fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuridu an yusalli alaihi yana dai son a bari shi mai sallah sai da umar ya yi tsaye annabi ya yi tsaye wa waƙafa umar sai umar ya yi tsaye bai na huwa bai na alƙiblati tsakanin annabi da alƙibla wa ƙala ya ce la tu salli alaihi abadan ba kai mai sallah wallahi har abada umar ya shiga gaban annabi to ba sai sai an dibi gabas ɗin ba to ya shige gaban annabi ya hana ga alƙibla to a sai a yi sallah sai da umar fa nazalat fa nazalat al-ayatu sai ayatu sauka hadhihi min muwafaqati Umar shine mai tafsiri ce wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya sayi na Umar muwafaqa akan su yace ga yadda za a yi ai ta garrama kuma karshe yadda yace ayi haka Allah zai saukar da aya haka Allah ya da falamma da dalil ayatu da aya ta sauka akada jibril bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya rika hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu yace masa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan ba ma abdullahi dan ubayyu ba duk cikin munafukan nan gaba ɗaya duk wanda ya mutu kakkai mai sallah har abada ala umar sai umar ya ce lam azal ata'ajjabu min jara'ati yace wallahi ban gushe ba ina mamakin ƙarfin halina ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi zalika al-mawqifi a cikin wannan matsayi shi yace ni in ce in yi tsaye ba ai har Allah ya shiga min jibril ya zai rika hannu annabi ya ce ba ka sallar nan ta ba shi ba kowa ka sake ba sallah to umar ya yi mamakin irin wannan jara'a da kuma mawafaka ce to haka dai Allah bai yarda a yi ma Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul sallah ba qala ta'ala la tusalli la tusalli ala ahadin min mata abadan kakkai sallah bisa ga ɗayan su wanda ya mutu har abada wala taqum ala qabrihi kuma kada ka tsaya akan kabarin sa lidafnin ko dai don turbude sai da aka turbudewa kakka tsaya aw ziyaratin ko kuma kakka tsaya don ka ziyarce shi innahum haqiqa su waɗanga munafikai kafaru billahi sun kahirce ma Allah wa rasulihi sun kahirce da manzon Allah wa matu wa hum fasiqun sun ka mutu suna kafirai hada abdullahi ibn ubay ibn salul wannan abdullahi ibn ubay ibn salul kenan to mun ji wanda ya kare yan uwa shi yasa yan manzo mukan ce muku wallahi sallah ba ta amfani sai da son annabi azumi bai amfani sai da son annabi zakka ba ta amfani sai da son annabi duk wani aikin da za a ce na ibada ne wanda an kai saboda Allah to sharadi son annabi shiga bata in babu son annabi aikin banzawa kariwanta don ga Abdullahi ibn Ubayy mun sha faɗin hali ne in annabi ya hau minbari yana da kaihin baki da basira da iya mabanci sai ya zo ya tsada annabi ya yi mai irin kirari na daban kai ne annabin annabawa kai ne manzon manzanni kai ne dan gatan Allah amma bai yarda da annabi ko bai so ne amma da shi aka yaki da shi aka hajji da shi aka duk ibada amma bai son annabi ko kin to gashi yanzu sahabi wanda ya ga annabi ko so daya kuma ya mutu bisa ga musulunci shi aka ce masa sahabi so daya ya ga annabi cikin rayuwa dai ya mutu cikin musulunci sahabi kenan to darajar sahabi ba waliyin da ya ci mai shekaran jama'a na faɗi nace ko mi girman wali ko mu yan dariƙa tijaniya masu shehu tijani radiyallahu anhu da qadiriyya masu sai da abdulkadir jilani radiyallahu anhu mun yadda in akwai wanda za a ce wannan karamin sahabi ne to martaba ta tana bisa ga shehu tijjani da sai da abdulkadir jilani me yasa haka saboda su tawagan manzon Allah ne idan an kai wurin manzon Allah wa inna ila rabbikal muntaha iyakan gudu kure daki don haka duk wanda ya duk wanda ya rabauta da suhbatun nabi to shi ya kai koli cikin addinin musulunci shi yasa sahabi ba kace mai malam koi babban kazalika malam sahabi kamai sai baya ba ka ce mai shehi kamai sai baya ulumi sahabi kamai sai baya sahabta kawai ita ce martaba to amma ga shi tare da wannan martaba mutum ne wa datti da cikin suhbatun nabi sallallahu alaihi wasallam amma ga shi bai samu rabon komai ba game da zama da manzon Allah me ya jawo mai wannan saboda cikin zuciya sai bai son annabi babu imani da Allah babu muhabba ga manzon Allah to shi yasa muka cewa in mutum ya yi son yi sallah in dai yana kin annabi wallahi bai shiga aljanna eh shi yasa yanzu kana ganin kahirai iya ka dai baka musu hukuncin tunda ko annabi kyale su amma ga sunan ga hili yanzu da wannan in wani ta bai bukatar komi ga annabi idan za ka zafi sai mai kaza ai ga hili abin yake duk wanda zai wa annabi wata mugunya kalima wanda take ta mai da hannun ya rage ya rage daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan layi wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kum ala qabrihi kakka yi mai sallah har abada kar ka zo wajen ruhe shi kakka tsaya kabari ne kai mai addu'a haka ne hukuncin su amma ga sunan suna yawo in dai Allah na wa Abdullahi ibn Salul haka wanda an dan fada annabi to bale wani kaho daga rayuwa an tare da mu to shi yasa Allah ya tsoron Allah maganganun da aka yi yanzu hadari ne har suratu ku bar annabi inda shike inda Allah ya kai shi mu kullum ana faɗa muna cewa da amma da asfal nasara fi nabiyihim wa hakum bi ma shi'ta madhan fihi wa hatakimi ko karshe ce fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa ya'rifu min munafiqun bi fani in baka ce annabi Allah ba baka ce mai dan Allah ba ka dade komi zaka tsaci eh komi zaka cewa fadla rasulullahi ba ta da iyaka balle li sahin wane ka iyakata to saboda haka Allah ya ba mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kula da lokaci su ne mana ishara saboda haka nan muka kawo ƙarshen tafsirinmu na bana abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya raya mu dabbara zuwa bana a cikin musulunci kuma ya kawo mu bana kuma ya ba mu ikon tsayawa da karatun wannan littafi na Allah kamar yadda mun saba Allah muna godiya Allah muna godiya Allah muna godiya kuma ya Allah ya ka gwada mana bana Allah ka gwada mana badi ka gwada mana badin badada albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Qur'ani littafin Allah ne ba wanda ya sai ya gama sani ne saboda haka kullum muna tadarru'i ga Allah muna istighfari Allah mun karanta wannan littafi gurgurdon abin da ka sanar da mu domin mu isar da sakonka zuwa ga ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gurgurdon hali tare da itirafin mu na kusuri akan ba littafin haƙoƙi ne saboda karamcin ilimi da karamcin tsoron Allah amma Allah muna roƙon ka gafara duk abin da mun ka faɗi ba daidai ba Allah ka gafarta mana shi duk abin da wani abu ya shigo mai kama da son rai ko zallatul lisani ko wata talalabiya to muna roƙon Allah shi mana gafara wannan abin kuma duk abin da ya tafi ba daidai ba Allah ya shahe shi ga memories na wayoyin da aka doka da kuma zakira ta mutanen da suka ji Allah ya shahe shi a zukatansu Allah kada ka bar abin da bai amfanin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zukata da kwakwalwar masu saurare da wayoyin sa da rodiyoyinsu Allahu yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah yana shahe abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso wanda ta yi tana wurin Allah muna roƙon Allah duk abin da bai da amfani ga al'umma annabi Muhammad ajilan wa ajilan cikin abin da mun ka faɗa cikin tafsiri Allah ya shahe shi ga kunnuwa ga zukata ga wayoyi ga kwakwalwa ga rediyoyi Allah ya shahe shi ya bar abin da ka zai amfani ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka yi wannan tafsiri kuma muna sake tabarru'i ga Allah Allah shi gwada mana bari kuma shi ba mu ikon yi muna godiya ga 'yan majalisar su bayan ɗarika tijaniya waɗanda su ne a tsaye akan gudanar da wannan tafsiri 'yan majalisa na cikin gari da kuma ciyamomi da mataimakansu guda 23 na jihar sokoto allah ya sani duk da su ne muke wannan fafataka na wannan tafsiri to muna godiya gare su allah ya saka ma kowa da alkhairi sannan muna godiya ga mutanen da suka taimaka wajen gudanar da wannan tafsiri a nan cikin gida kamar masu sau mana tabarmi da kuma masu shirya mana kayan wa'azi banda masu watsa wa'azin a cikin rediyo ba sai mun faɗi su ba don ba son a faɗi Allah ya san su muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna godiya ga gidajen rediyo da mun saurare su mun ji babu wani zurmi gudu duk abin da mun faɗi suna isarwa ba irin dore ba in mun faɗi fari sai a mai sai baki in mun faɗi baki a mai sai fari to muna godiya da sun ka isar da sako ma alar rasuli illal balad idan muka zauna bisa ga wannan teburin duk abin da mun ka faɗi mu mun ka faɗi iya ka ɗan rediyo da ɗan waya ya isuwa in akwai mai magana mu zai iske to shi yasa can baya an yi sai mana zurmu gudu in mun faɗi sai a sassaƙe li hadisin fi nafsi yaquba ya kadiya to amma dai waɗannan mun bi su mun ji duk abin da sun ka faɗi abin da mun ka sani to Allah ya saka masa da alkhairi malaman jami'a na inda muke gidajen jami'a ne gidajen profesoshi su ma sun ba mu dama mu yi wa'azi a wannan masallacin tare da dukkan gyare-gyaren da sun kai da hidimomi mana sane Allah ya saka ma kowa da alkhairi jami'a dan godiyo ma Allah ya saka mata da alkhairi duk wanda ya taimaka a cikin wannan lamari ko da da kalma mai daɗi muna roƙon Allah da fadlihi wa karamihi wa mannihi wa judihi Allah ya saka mata da alkhairi to kuma ina kira ga musulmi cewa ba mu da wani addini sai musulunci kuma duk wanda Allah ya zaba ya yarda ya faɗi kalmar shahada guda kuma shi tabbata akan ta to Allah ya masa komi ni'imomi akwai ni'imatul ijadi akwai ni'imatul imdadi akwai ni'imatul imani babu kamar ni'ima ta imani akwai ni'imar samatsuwa Allah ya ka babu ka Allah ya maka ni'ima akwai ni'imar Allah ya baka duk abin da aka bukata don rayuwa Allah ya ma ni'ima akwai ni'imar Allah ya yi ka mutum kuma ya yi ka musulmi wadda wannan ita ta fi kowace to muna gode Allah da Allah ya mu musulmi Allah ya tabbatar da mu bisa ga musulunci har mu koma ga Allah to musuluncin nan mu rike shi da gaske duk wanda ya hasara imani to shi an mai hasara na gaskiya shi yasa duk hitinar da ake faɗi hitina hitina ba hitina kashe kashe da buge buge ba ba shi ba abinda a hitina abinda zai mai da hannun agogo baya ga imanin mai imani shi a hakikalin hitina to Allah ya tsare mu da hitina muna roƙon Allah ya karfafa imanin mu Allah ya gyara mana al'amuran mu Allah ya gyara zukatan mu ibadar da mun kai da farkon wata zuwa yanzu Allah shi karba albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna roƙon Allah waɗannan matsaloli na wannan ƙasa Allah ya saba matsaloli su zo kuma Allah shi maganin su wala namdu lakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus was samarat har zuwa ƙarshe nan shekara uku da sun toce ba mu da ikon zama haka mai wa'azi saboda bala'in da ya game duniya na coronavirus an ka kori mutane daga masallatai an ka kori almajirai daga makarantu an ka kulle wuraren ibada saboda bala'in wannan alloba to an yi tazarru'i ga Allah Allah ya gusar da ita to har yanzu Allah nan da ya gusar da ita muna komawa zuwa gare da bala'o'in kasan mu har yanzu muna fama da rashin security rashin aminci a wannan kasa kowa ya sani yanzu muna nan tare da mutane da yawa waɗanda sun bar gidajensu dole da gonakinsu da komi sun baro sun komo sun koma kamar almajirai cikin gari saboda rashin amincin inda suke to mu dai ba mu da kowa sai Allah kuma ba za mu gushe ba muna kai ƙara gare ta hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah mu roƙe ka da albarka alqur'ani da girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wurin ka Allah kai mana maganin wannan kidnapping da ake yi yadda corona virus ta zama tarihi to Allah ka mai da satan mutane da satan shanu da kashe-kashen ba gaira ba saboda rashin aminci shi ma Allah ka mai da shi tarihi wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya a kasan mu ina kira ga yan dariƙa cewa mu rike dariƙun mu na gaskiya duk wanda ya bar dariƙa to wallahi ya koma baya da inda an kai zuwa yanzu dai tajirba ta gwade yan dariƙa mutanen Allah ne ba mun ce mun fi kowa ba ba muna bugun gaba dole mu shiga aljanna ba ba muna cewa mu ne ɗayan Allah ba amma dai bihamdillahi malaman da muka samu suka yi mana jagora zuwa ga Allah mun tabbatar da gaskiyar tsayawa su saboda Allah saboda duk abin da suka jamu zuwa gare har yanzu ba mu ga sharri ko guda ba sannan waɗanda sun ka wuce kayan mun gawar sun ka kare babu wanda mun ka ga ya kare bisa ga wata hanya ta kaito mun ga ya kyakkyawar karewa kuma mu ma haka muka zo mu yi to saboda haka ina kira ga yan uwa mu rike dariƙa da gaske dan dariƙar tijaniya shiriki shehu tijani gaskiya ne dariƙar tijaniya gaskiya ce salatul fatihi gaskiya ne ziyarar shehunai gaskiya ne shaulaha gaskiya ce sota gaskiya ce wani abu gaskiya ne wallahi dukkan su gaskiya ne ba muna ce mu shehi da sota Allah ba a'a bawan Allah dai ne wanda Allah ya yarda da shi kuma ya yarda da lamari ne haka nan shehu na kaulaha haka nan shehu na ba shehu da jani shehu ne ne na gaskiya muna rike da su saboda su rike Allah to a rike kwarai wallahi an rike marika duk wanda ya tafi tare da su zai yi rayuwa ta lahiya lau ta addini kuma shiga mu da Allah lafiya lau shiga mu shiga aljanna bila hisabin wala iqabil bi idnillahi ta'ala saboda haka muna kira ga yan dariƙa a rike dariƙan nan da gaske sannan abubuwan da gudana waɗanda kullum muna magana su irin suka riga da iska ko aje dariƙa ba abin kuri ba ne ba sai ka yi kuri ba zaman kaɗan tijjaniya ɗaya ya ishe ka kullum duka faɗa ma yan uwa ni dai ya ga wal in Allah ya yarda in shiga lahira ina kurtun ɗariƙa shehu tijjani ka a bani kowane muƙami ko muƙaddami ko shehi ko khalifa ko gausi ko kudubi wallahi tallahi billahi duk ba buƙatar ko guda abinda nika bukata kawai lahira in na shiga ce ya ga wannan cikin sadikan almajirin shehu tijani wannan ya isa wannan ya isa wannan ya isa to saboda haka ku riƙe nan kame kamen haki bai yi Allah ya baka komi matukar ka riƙe ɗariƙan nan da gaske abinda aka ce kai bayan tsaye da wajibi na shari'a sannan ka komo ga wajibi na ɗariƙa wanda ka yi alƙawari da Allah in ka riƙe da gaske ka gama samun komi da komi muna faɗa wa wani shiga ɗariƙa da mutum ya zo ya shiga sai mu ce mai mun baka wata shida wallahi tallahi billahi sai rayuwarka ta canza sai dai in ba ka yi wannan abin da muka baka na ka kiyaye sallah cikin jama'a sannan ka girmama uwayenka sannan ka ci gaba da karanta lazumin sahi istighfari salatin annabi la ilaha illallah ɗari ɗari lazumin maraici haka ka kiyaye da wazifa wadda aka yi cikin jama'a istighfari talate salatul fatihi hamdin la ilaha illallah dari wani salatin annabi goma sha biyu ka rike wannan ran juma'a awa ta karshe ka zanna ai la ilaha illallah da kai harara ta fadi rike wannan kakkan ƙara na rantse da Allah cikin wata shida sai kaga canji ga rayuwarka kuma canji na ci gaba ba ko ba ba mai mai ganin ba abinda mun ka wadi abinda mun ka sani ne ba mu bai da shedu ba mu bai da wani abu iyakan gaskiyar mu kenan wallahi kuma ba mu wa mutane gaskiya don su yi mana wani abu sanin Allah ya ishe mu saboda haka yan dariƙa su rika dariƙa ku mun yi gode Allah da Allah ya yarda bi fadlihi mu rika leza shehu tijani cikin tahiya dai kuma na rantse da Allah in dai muna haka nan zamu gaba da Allah lahiya lau saboda haka a rika dariƙa banda cika riga da iska da awar gausiya ba ta yi aikin banza ne ba ta lokaci bi dan wani mukami bai yi aikin banza ne ba ta lokaci kiran wani gausiya baya yi duk wani mukami da haka bada in zaman ka kurto ya yi ma alheri bisa ga bada wani mukami mukami duk ya tabbata cikin ka zama kurtun almajirin shehu tijani ina faɗin wannan ba na zaman bilgaibe ba duk wanda ya yi aiki cikin ɗariƙa in bayan shehu tijani babu kamar shehu ibrahim tun da tabbayyana har yau amma ranar da zai rasu da ya ga lokaci ya yi ya kira diga ne ya ce jaddada min alwala ya jaddada mai ya ce sake ba na ɗariƙa shehu tujani yanzu ga da zan tafi lahira shehu hassan liman masallaci ne dika da shehu ni na isa ta ba mukaddame yake bace mukaddame nake sake sa na ɗariƙa tijaniya yanzu ga son na kan in shiga lahira da tasbih shehu tujani a hannun dama ya sake nakalta mai ɗariƙa amma ƙaribin sai shehu ya cira ta zuwa ga Allah to yanda shehu Ibrahim na haka bale wani saboda haka mutuwa ɗan tijaniya kawai ya ishe mu mu riƙe tijaniyar nan tsakani da Allah sannan duk abin da ka gudana tsakaninmu na halin zamantakewa mu aje shige ma dumna yan uwa yan ɗariƙa abin da ya haɗa mu ya haɗa abin da ya raba mu na sha ba da misali in ce yanzu in yan siyasa sun ka haɗu sun kai ƙungiya sun kai jam'iyya sun ka tsara kowa ga mukamin da za a basu ba su shekara goma sha biyar wallahi za ka ga sun rabu kamar kuɗin kiɗi wanga ya yi nan wanga ya nan wanga ya can wanga ya can duka ta raba su an yi shazara mazara amma wannan da ba ko nan da nake san kudu duk wanda muke da su yanzu shekara arba'in ban san ko guda ya ɗaga ba in na zo gidan mu tambuwar nake ce da muƙaddami da shehi da zakiru da muridi waɗanda muke tare da su shekara hamsin wallahi ban san ko guda ya ɗaga ba da duk an kai kira kana gani su in mutum ya mutu ɗana yana nan ko almajiri ne ko halifa ne babu abin da karama ba to shi yasa zumuntar ɗariƙa ba kan wallata ba ce mu riƙe ta da gaske ita ce zumunta ta haƙiƙa mu riƙe ta har mu gabar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka yan uwa muna gode Allah kuma musulmi su rike musulunci musuluncin nan da mun gaure ka ci gaba innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan kullun sai an kulla mu da makirci dubu ko guda bai tashi duk mu wuce lahiya ne wallahi kuma kullun musulunci sai ci gaba ba koma baya mun gani international mun gani national ba sai na yi kaza ba kowa ya ga abin da ya faru to muna gode Allah da yake kullum musulunci ya alu wa la yu'la alaihi tare da koda musulmu kayayyi niyya sai kaga Allah ya taimaka ya kunya da kafiran Allah gashi nan muna gari ko ina to saboda haka muna gode Allah Allah ya tabbatar da mu musulmi Allah ya raya mu musulmi Allah ya samu mutum muna musulmi Allah shi mana jagora cikin dukkan al'amuran mu zahiri da batini a muna isar da sako ga dukkan 'yan siyasar da sun kai kwantattin waɗanda sun kaci da waɗanda sun kai felin mulki na Allah ne mun yi addu'o'i nan kala kala amma abinda a jagoran addu'a mu kullun Allah ka ba ƙasar mu zama lahiya saboda in babu zama lahiya kowa sai ya ji jiki to shi yasa shi'arin addu'an mu Allah kada ka kawo mana hitina da rigima da kashe kashe a cikin wannan zaben da ya taso kamar hadari kuma Allah ya mana da muka so kyakkyawan abin da aka so farko da ana gama zaben nan duk wani bahaushe a kudu mai shago ko gida ko kanti ko wurin business da mai ɗaukar tumatir ko shanu ya kai kudu musa ne da jaka dare amma sai gashi duk an gama zabe ko kadan gare bai faɗo ba wannan ba wani abu bane addu'a ce da malamai kai shi mulki na Allah ne duk rigimar da za a yi haya haya haya haya na sha faɗi wanda abin da kujerar yana nan haka zanne iya ga an kun gama hayaniyar ku sai a kwada labule sai ku gane zanne kuma in Allah ya aza shi ba mai iya saukar da shi in kuma Allah bai aza shi ba ba mai iya aza shi qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir mulki na Allah ne a hidda mutum da gidan yari ya zama shugaban kasa wani ya tara duniya don ya zama shugaban kasa ya mutu gidan yaji haka Allah kai to shi yasa mulki na Allah ne mu abin da ya dame mu mu samu zaman lafiya to muna roƙon Allah kuma muna taya murna ga dukkan waɗanda aka zaba suka ci Allah shi musu jagora a kuma Allah ya sa ban mu yi zaɓin tumun dare ba duk wanda an ka zaba Allah ya sa mai amfanin ummatu Muhammadin ne sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su samu zaɓe ba kuma su yi hankuri akwai gaba muna roƙon Allah zaɓen da mun kai Allah ya sa zama alheri gare mu alheri ga ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yanzu kura siyasa ta wuce na san siyasa ta kan kawo gaba a fashe mai tulu a yi mai boris bakin gida ne a yi mai gwalo duk waɗannan su kan faruwa amma mun sha haɗa ma yan uwa duk abin da kawo wannan manta mun kai da yanda muke na sha haɗe ce siyasan nan sunan ta motsi duk musulmi wanda ya yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ya yi imani da wannan qur'anin mai hizo sittin da muke karantawa ya san da mufaradiyya ba ta yi musulunci ta ba amma shi kuma Allah ya halatta fa man tsirra gaira bagin wala adin fala ismu alaihi idan mutum ya ji yunwa bai samu abinci ba sai motsai an yi halatta mai ya ci motsai ya samu abincin halal to Allah ya sani ban mu yadda da mufaradiyya ba kuma ba mu yadda da tsarin ta ba saboda ba tsarin da manzon Allah ya zo mana da shi bane to amma tun da babu wani tsari arrahin halal babu wani tsari duniya yau na mulki wanda ka tafiya sai demokradiyyar kuma komi musuluncin kai wa in kace za ka yi za ka yi musulunci wallahi musulmin za su taro a fara kai ka kasa saboda lokaci bai yi ba to kenan istiraran sai mu ce eh to mu tahi tun da ba a zanna ba mulki dole ai mulki da ko na ko na ko na ce dole dai a samu mai shugabanci to bisa ga haka sai mu zaɓi masu shugabanci ai ta tsaya har Allah ji kai mu ganga radda Allah ya kai mu ganga sultanul lahi ya taho da imamul mahdi ko isa an ka kama aiki da alqur'ani to ran nan muke da mulki na gaskiya wanda annabi Muhammad ya zo mana da shi amma yanzu iftiraran sai mai tafan kwaɗan motsai halal tunda Allah ya halatta har mu kai suratu to don haka abubuwan da mutane kai suna zaton siyasa ta halatta musu bai halatta ba ni da lawali yan uwa muke siyasa ta zo shike nan ba ko magaisuwa ni da shi saboda kawai yana PDP ina APC shikenan an kada zumunta wannan ya wuce zumunta ta gida ya wuce zumunta ta makwabtaka ya wuce zumunta ta gari ya kai ga zumunta ta addinin musulunci wani lokaci har zumunta ta dariƙa to wannan wallahi musulunci bai halatta mana ba dariƙa ba ta halatta mana ba dukkan abin da annabi ya faɗi na haƙƙin musulmi bisa ga musulmi political party da siyasa ba zai iya halatta jinin musulmi don bai fatan da aka yi ba shi yasa zama lahiya ya yi zama dan sarki mu yadda mun yi zabe Allah ya ba wanda yake ba shi kenan ya ta tafiya ba mu san wanda zai kare ba mai yiwa zama alheri gare mai zuwa shari gare Allah ne shi ya sani su dai talakawa sun gama nasu sun ba su ga Allah to can tsakani ne da Allah in yayi gaskiya fa lahu in bai gaskiya ba fa alaihi mu da mun gama nan amma mu kuma muna ta gaba da juna saboda kawai wani DDB ya kai wani ATC ya kai wannan musulunci bai yarda mai wannan ba saboda ka ina roƙon musulmi don Allah balle yan dariƙa duk wanda ya hidda takobi don ya tari wani dan fatan da ba nashi ba to don Allah ya mai zuwa lokacin mai da takobi yayi mu zanna mu yi musulunci kamar yadda musulunci yake mu zanna mu yi yan uwantaka kamar yadda yan uwanta musulunci take mu zanna mu yi yan uwanta da tsarika kamar yadda take hakkun wani lokaci har Allah shi gama ganga to muna roƙon Allah ma rakin sarki ya zauna da kasan mu lafiya kuma sauran abubuwan da sun karge duka dai har yanzu muna wurin Allah duk wanda bai zama alheri kada Allah ya ba shi shugabancin mu da bakin kansala har zuwa shugaban kasa duk wanda Allah ya san ba alheri bane ga ummatu Muhammadin kada Allah ya hauda shi ku zai jagorancin mu wanda Allah ya san ko shi alheri ne Allah ya bamu shi saboda dole mu ajina mu zabi mu ba Allah zabi tunda babu abin da ba mai wannan wajen rufe tafsiri na taba cewa Allah ko kwanan Muhammadu Buhari sun kare ka doko na barzahu ka tafa bai yayi da mulki ne amma yau ina cewa haka aha ai gaskiya guda ce gaskiya guda ce saboda da mun kai da mun ka take har kwano mu adda dabara sai Allah ba mu da dabaran mu sai gashi duk abin da muka so bai faru ba duk abin da muka tsoro ya faru to mun yi hankali yanzu mun ba da ragama ga Allah duk inda Allah ya kai mu mun yarda mun san kowa na da wanda ya kaso mun san kowa na da wanda ya zaba amma duk zaɓin Allah ya hana kowa to Allah shi mana nashi mana don mu huta da lalata don shi Allah bai kure matukar mun ka sa Allah gaba Allah yayi wallahi ko mun ki ko mun so abin nan da Allah ya jiyar da ni kuma na ji ba ni dai ba mafi yawan bakunan talakawa masu addu'a da kuma malamai masu addu'a duk ta addu'a su da koma don kowa ya kawo bai da mu aka hajji mace za ta rike Ka'aba tana cewa Buhari Buhari mu zo Arfa Buhari Buhari mu zo Mina Buhari Buhari tsakanin Safa da Marwa Buhari Buhari Allah ce ga Buhari nan to gashi nan saboda haka yanzu mu yi wayo mu mun ba da ragaman mu ga Allah duk wanda Allah ya zaba mana to shikenan ai ta tsaya mun san Allah bai kure saboda haka Allah shi mana jagora yan uwa muna godiya gare ku Allah ya saka mu kowa da alkhairi wannan azumin da muke Allah shi karba mana ga dukkan alama kowa ya samu gafara Allah wanda bai samu bai daga hannu kowa ya samu Allah na nan mutum Muhammadin ummatu muhammadin ne ummatu muhammadin in wannan wata ya wuce in wannan wata ya zo kyauta aka rabu gafara wallahi kowa sai ya samu kuma kakkala mana abin da haka yi kowa ka da kirki za a saka cikin rigar mai kirki cikin aljure kuɗi haka Allah ka yi saboda haka muna roƙon Allah shi maimaita mana zai an kyakkyawan zuwa shine da lalle lailatul qadari ko sannan magariba an kai da kai masallacin ku ka samu lailatul qadari ke yadda shekara 83 da wata shida kana bauta Allah to don haka muna godiya ga Allah Allah duk abin da muka yi na ibada Allah shi karba abin da muka yi na addu'o'i Allah shi karba kuma abin da muka raja'i ga Allah na alkhairin duniya da lahira Allah shi bamu abin da muka tsoro na bala'in duniya da lahira Allah shi muna magani Allah ya tabbatar da mu cikin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kawo mana zaman lahiya shugabannin da ya ba mulki Allah shi musu jagora Allah ya sa su zama alheri ga wannan kasa albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada Allah ya sa mun yi zaben tumun da rika mai da mun kasa ba albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu zan ba da dama ayi addu'a amma ta ayi addu'a yana son kowa ya dauki tasbiha tai ya karanta mana astaghfirullah saba'in da niyyar mun tuba ga Allah akan duk kurakuran da mun kai Allah ya gafarta mana kurakuran mu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah